أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا الأربعاء تيق وتر رمضان هجرة ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar miladiya haihuwar annabi Isa ɗan Maryam Alaihi Masalam shekara ta dubu biyu da goma sha takwas. A irin wannan lokaci kamar yadda muka sani daga ƙarfe uku zuwa ƙarfe hudu na marice muna gabatar da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma a nan masallacin imamu malik da ke unguwar wadata a cikin garin niyami nijar don haka insha allahu ta'ala za mu ɗora ne daga inda muka tsaya a cikin tafsirinmu na sati-sati da ake yi ran lahadi muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoranmu cikin wannan karatun da za mu yi allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar Allah ya kashe mu akan haka Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya karatu da muka tsaya mun tsaya ne a cikin suratul maida aya ta 18 a yau insha Allah ta'ala zamu tashi akan wannan aya shafi na 111 aya ta 17 zuwa 18 a cikin suratul maida wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa ƙalatil Yahudu wa Nasara nahnu abina'ullahi wa ahibba'u.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalatul Yahud, Yahudawa sun ce, wan nasara da kuma nasaru masu bin addinin Kiristanci, nahnu abina'ullahi mu ‘ya'yan Allah ne ko masoyan Allah. Abin da ya kamata mu fahimta a nan shi ne da Yahudanci da Nasaranci ba aƙida guda ba shi, kullum mutanenmu ba sa bambantawa tsakanin Yahudanci da Kiristanci. su Yahudawa addininsu yana da alaƙa da jinsi sai ba Yahudi. Abu na biyu kuma addinin Yahudawa ba a kiran wani wanda ba ba Yahudi ba, sannan kuma ko da an kira ka ka shiga in ka shiga ka mutu a matsayin kafiri. A cikin addinin Kiristanci ana iya a kira wanda ba shi ba, kuma Yahudawa ba su yi itikadi ba su yi imanin cewa Kiristoci za su ga aljanna ba. Kiristoci ba su yi imani ko itikadin cewa Yahuda za su ga aljanna ba amma lokacin da za a kai mu musulunci hari lokacin suke haɗa kansu shi yasa da za ka ɗauki ayoyin alƙur'ani masu yawa ka kalle su da kyau da za ka fahimci wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay wa hum yatluna al-kitab Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa ma ba'aduhum bi tabi'in qiblata ba'd tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta dan haka ba yahude yana ganin kirista dan wuta kirista yana ganin ba yahude dan wuta amma in za a kai mu musulunci hari lokacin ne suke hada kansu to dan haka nan da Allah ce wa qalatul yahud yahudawa sun ce naham wan nasara da nasaru ba wai tare ne suka faɗa ba a'a su yahudawa sun faɗi maganar su can daban su kuma kiristoci sun faɗi maganar su can daban an gane ko dan haka mi suka faɗa suka ce nahnu abna'ullah mu ‘ya'yan Allah ne ko ko masoya Allah ne akwai saɓari a wajen malaman tafsiri akan wannan kalima ta al'ibnu, ina fata an fahimta. Wato ma'ana wannan magana da suka faɗa magana ce mai muni, shi yasa ake kira ga mutum kai ya yi sake kowane lokaci ya saki harshen sai ya faɗi maganar da ya ga dama. Hadisi ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum zai iya furuci da kalima wadda za ta zami shi yarda Allah subhanahu wa ta'ala, amma bai ɗauke ta komai ba, lam yulqi laha bal. To haka mutum zai iya faɗin kalima wadda za ta iya afka shi cikin wutar jahannama, zai yi nisa a wata riwaya shekara saba'in. Ma'ana lokaci harifan shi ne muka ce wani lokaci daga lokutan shekara, in ya kewayo shekara ɗaya zai shekara saba'in nisan da zai yi a cikin wuta. To kaga wannan kalima ta shirka za ta iya kai ga mutum a cikin wutar jahannama. shi yasa sha'ir yake faɗa ma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara ma in nadimtu ala sukuti marratan yace ban yi nadama ba akan wani lokaci da ni kawaici wa laqad nadimtu ala al-kalami mirara sai dai nayi nadama so da yawa ko lokaci mai yawa lokacin da ni magana inda bai dace ba ko ba haka ba mun kawo baiti na Imam Shafi'i da yake sifanta harshe kamar maciji ne yadda maciji yake sare mutum ya mutu haka harshen mutum yake sare shi yake cewa ihfaz lisanaka ayyuhal insanu la yaldaghannaka indahu innahu thu'ban kam fil maqabiri min qatil lisanihi kanat takhafu liqa'ahu al-aqran da yawa zaka iske mutum inda za a fito gaba da gaba da shi da ba za a iyawa ba to amma lokacin da ya furuci da wata magana aka gane shi ana iya a sa mishi fa'azon ko poison ko dafi ko dahi ya ci ya mutu kaga an huta da shi kenan ya kamata ya zamanto ka san irin maganar da za ka yi to amma malamai suke cewa kar wannan ya ɗauke ka ka sa tsammanin duk lokacin da aka ce mutum ya yi shiru kar ya yi magana ba haka ake nufi ba a'a wannan cewa wala qad nadimtu alal kalami mirara kuma yana yiwa wala qad nadimtu ala sukuti domin bani Isra'ila Allah ya tsine musu saboda ba su yin wa'azi suka yi shuru. Lu'inan labina kafaru min bani Isra'il, ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Dan haka wani lokacin shi ma yin shurun musiba ne, zai iya sa Allah ya tsine ma al'umma gaba ɗaya in aka daina wa'azi. Sai a tsine kenan kaga sukutin nan shi ya zama wannan banda. da haka da aka cewa as-sukutu alamatu riba malamai suka cewa labudda bil qarina sai in ya zama to akwai qarina ta nuna cewa shi shirun yarda ne domin sun kace as-sakitu shaytanun akhras as-sakitu ala al-batil mutumin da ya shiru yana ganin banna ya bari ana yi kuma yana da ikon ya hana ya ki hadawa to shaytanun akhras kurman shaytan ne shaytan ne wanda yake kurma da haka kan mu zo mu dauki kawai kullun ayi magana ko kullun ayi shiru a'a a faɗa lokacin da ya kamata a faɗa a yi shiru lokacin da ya kamata a yi shiru ina fata an fahimce ni wannan shine mawqif na musulunci dan mutane wayo gare su sai ce ai an ce kaza kaza a'a magana in tana da kyau ayi in ba ta da amfani a bari yin shirin in zai kawo musiba mai girma ayi bayani in malamai ba su tashi suka yi wa'azi ba ana wa'azin banna ta yi yawa cikin al'umma ina ga mutane sun yi shiru Allah ya kyauta wa qalat al yahud wan nasara yahudawa sun ce su da kuma kiristoci sun ce daban nahnu abna'ullah mu abna'ullah ya'yan Allah ne waɗansu malamai sun tafi cewa wannan akan haƙiƙa ne wasu daga cikin su suka faɗi haka duk da yake cikin aqida su ba haka bane to amma akwai waɗanda suke danganta kansu da cewa zuwa ganin su ya'yan Allah ne ko ba haka ba tunda ƙarya ce wanda ko zai kirkira ma Allah ƙarya ai bai jin tsoro dan ya ce wani dan Allah ne in sai mai dadi ai sai ce shi na ba dan Allah tunda ya fi son kanshi da wancan din ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a yabqa alal majaziyya ko ko ala taqdiril mudaf akan yadda sabani yake na malamai suka ce a'a nan nahnu abna'ullah ba suna nuhin su ƴaƴan Allah bane domin in sun ce su ƴaƴan Allah ne kenan kuma kowa zai iya zama dan Allah sai a kuma zuwa ga aqida ta wahdatul wujud komi Allah ne gaba daya wanda wannan shi zai kai mutane ga kafirci an fahimci ko har wani mai shirmen nan cikin tiyatar da ake samu na nan Nijar wani sakare da wata waka wai Allah uban kowa ni ma ubana ne cikin tiyatarkin da ake sawa yaushe ake tayar da matasa akan wannan mummunar ɗabi'a a ce tiyatar wanda za a sawa a cikin ƙasa wai har mutum yana cewa wai Allah uban kowa ni ma ubana ne a mu Allah ubangijin mu ne ba uban mu bane wannan ita ce aqida ta musulmi an gane ko waɗansu malamai suka ta yi cewa wa qalatil yahudu nahnu abna'ullah na al-ibnu bi ma'anahu al-habibu nahnu abna'ullah ai mu masoya Allah ne Allah yana son mu muna son Allah Allah ya fifita mu akan waɗansu mutane shi yasa suke kiran su kansu sha'abullahi al-mukhtar an gane ni privilege da ake faɗa da faransanci wai su ne Allah ya zaɓa ya fifita su akan mutane shi yasa suke yin duk taɓargazar da suka ga dama suna ganin cewa za su tsira waɗansu malamai suka ce a'a da suka ce wa qalatil yahudu nahnu abna'ullah mu ƴaƴan Allah ne akwai hasful wato kalima ta al-anbiya nahnu abna'u anbiya'illahi mu ƴaƴan annabawan Allah ne tunda ƴaƴan annabi Yaqub ne ko ba haka ba shi ko annabi Yaqub shine baban su kuma sun fito daga wannan zurriya kenan sai zamanto ƴaƴan annabawan Allah ne sai su yi amfani da kasancewa su ƴaƴan annabawa su tabka banna kamar yadda yanzu mutum zai danganta kanshi wata banna da ya aikata ya kalli gidansu ko wani wanda ya tsare masa gindi ko matsayin babansa a cikin al'umma don saboda ya aikata wata banna wannan aqida ce irin ta aqida ta Yahudawa ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a wato nan da sun ce nahnu abna'ullahi wai ma'ana an yi hasfusa kalima ta qaum su yahudawa sun ce annabi isa alaihi salam dan Allah ne wato kristoci ne sun cewa su kuma yahudawa sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatil nasara almasih ibn Allah to nan kowanne daga cikin su yana danganta kan shi yahuda suna danganta kan su zuwa gawa zuwa ga musa kiristoci suna danganta kan su zuwa gawa zuwa ga isa to kenan nahnu qaumu abna'illah mu ƴaƴan wato al'umma ce ta ƴaƴan Allah ma'ana muna da wata kima muna da wata daraja wadda ta saba ma ta mutane wannan shi ne takadir da malamai sun ka kawo wallahu ta'ala a'lam duk inda dai aka kai aka kawo magana da suka faɗa ba ta da kyau domin wato na farko tana ɗauke da cewa gurace-gurace waɗanda sun kai makansu alƙawulla lan ya dukulal jannata illa man kana hudan aw nasara ko ba haka ba lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat kaga wannan wasu gurace-gurace ne da suke yi ko kuma tazkiya ce mutun ya tsarkake kanshi ya ce shine na Allah ko ba haka ba a'a aikinka da aqidarka da imaninka suna za su fassara kai mutumin Allah ne ina fata ana fahimta ta ba wai kai ka danganta ka kawai ka ba kanka abin da kake so eh haka ne ko sai ce shi ma ga yadda yake so ko ba haka ba da haka dai fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wala yuzlamuna fatila Allah subhanahu wa ta'ala ce kul kace da su falima yu'adhibukum bi dhunubikum dammi ne Allah yake azabta yake azabta ku ko ya azabtar da ku bi dhunubikum da zanubanku in mun dauki yu'adhibukum fi'li madhi ne ma'ana dammi Allah ya muku azaba da zanubanku kenan iyayensu da suka gabata don wani lokaci alkur'ani yana magana da yahudawa na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yana nufin iyayensu an gane ko wa idh najaynakum min ali fir'auna yasumunukum su al'azab lokacin da muka tsoratar da ku muka tsiratar da ku daga ali fir'auna su waye aka tsiratar na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko iyayensu iyayensu wa idh faraqna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzuruna wadanda ake magana da su a wannan zamanin ba su maga fir'auna ba ko ba haka ba wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun su wadanda ba su ne suka rike dan mariki abin bauta ba wa dhallalna alaykum al-ghamama wa anzalna alaykum al-manna was-salwa dukkan su ana magana ne akan iyayensu ba su ba to kenan qul falima yu'adhibukum dammi ne a cikin littattafanku aka ba da labarin Allah ya azabtar da iyayenku a azabtar da karuna yana daga cikin mutanen annabi annabi Musa alaihi salam inna karuna kana min qaumi Musa fa baga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu sannan kuma in kun ce ba azabtar da ku Allah ya shafe waɗansu daga cikin ku ya canza musu halitta ko ba haka ba qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada at-taghut أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل إن كنت باء أذر تدكو ذنوبانكو ألا يا سلط فرعون أكنكو سبو ذنوبانكو يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سننكما الله سبحانه وتعالى يا ررباس يا هلا مسو زما الأمة ولي بلادو إن سكي رب سكي وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون da dai sauran irin azabobi da Allah subhanahu wataala ya musu to an sai zaman to iyayensu ake nufi ina fata an fahimce ni in kuma an dauki wato lahira ne ma'ana dan mi Allah zai azabtar da su zuwa gaba tunda waɗansu daga cikinsu ba su itirafin za a yi musu azaba ba a'a sun yarda da za a yi musu azaba kenan sai zaman to mudari'i ne ba mai ma'anan madi kamar da muka fassara mai ma'ana ne ta mustaqbal Allah zai yi musu azaba don sun ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'duda kaga sun yarda da cewa za a yi musu azaba in ko har za a yi muku azaba to ya za a yi kuna ƴaƴan Allah masoya Allah Allah ya zartar da ku kaga wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ina fata an fahimce ni duk inda dai ta kai ta kawo kuma Allah yana musu azaba mai maimaituwa wadda yau da gobe ana ganin ta tana tare da su duribat alaihim dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min nas duk inda suke sannan kuma duk yadda kaga sun yi karfi duk yadda kaga sun taru Allah sai ya wargaza su yana ba su ɗan lokaci na su taru sannan kuma Allah ya wargaza su alƙawali ne na Allah ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul Isra wa qadayna ila bani Isra'ila fil kitab la tufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa idza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diya wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakum al-karrata 'alayhim wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أتم أدنا إن كن كوما ذا مكومو إن كن كومو ذا مكومو duk lokacin da suka saba ma Allah suka yi banna suka yi banna suka haɗe sai Allah shi kawo da zai wace su sun taru a Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore su da Madina an kore su daga Khaibar sayyidina Umar ya ƙara tura su an zo Baitul Maqdis an watsar da su sun dawo Salahuddin al-Ayyubi ya zo ya watsar da su sun dawo ko ba haka ba yanzu gashi sun taru kuma sun yi ƙarfi sun je ƙasar Europa Turai sun zo Alman dama sun fara zuwa Portugal da ina da ina ƙasar Portugal da ina da ina an koro su suka jo Almania suka zauna sai da suka taru suka yi ƙarfi Allah kawo itilar ya wace su ko ba haka ba kuma ba ƙarewa za a yi ba alƙawari ne na Allah wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab in ba baka sani ba ila yawmil qiyamati Allah ce dan na zuwa da tashi alkiyama dan haka sai dai ai kokari ai bi Allah dan saboda a ci nasara muna fa ina fatan dai an fahimta bal antum basharun mimman khalaq lalle ku mutane ne daga cikin waɗanda Allah ya halitta ko ba haka ba kaga basharun da an ce mutum bashar kuma bai zaman tuwa ilahu don ibnullahi Allah yake komawa ko ba haka ba da ana da Allah yana da da ya kamata zaman to jinsin Allah tunda dan mutum mutum yake zama dan kare kare yake zama dan jaki jaki ne ko ba haka ba to in su abna'ullahi na ai bai za su a ce musu basharun ba mimman khalaqa kuma wanda daga cikin waɗanda Allah ya halitta ka kuga Allah ba a halitta shi ko ba haka nan bane don shi ba halitta bane sai dai yayi halitta ba a cewa ga wanda ya halitta Allah ina fata an fahimci ni raddi ne Allah yake musu yaghfiru liman yasha Allah yana yin gafara ga wanda ya so wa yu'azzibu man yasha kuma Allah yana azabtar da wanda ya so waɗansu malamai suka ce nan wato ana magana akan su yahudawa yaghfiru liman yasha'u Allah yana musu wato gafara ga wanda ya ga dama to amma wanda ya tuba daga cikin su dan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha waɗansu suka ce yaghfiru liman yasha na an fito daga wato yahudawa an yi intiqali zuwa ga al'umma ta duniya gaba daya tunda an ce basharun mimman khalaqa kuna daga wanda ya halitta to yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u mimman khalaqa kowa Allah yana gafarta mai buku fi kowa ba wanda duk yayi laifi ya tuba ya gyara Allah zai gafarta masa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada walillahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na Allah ne wa ma bainahuma da abin da ke tsakankanin su to ko in an ce an mallaka babu zancen bauta an gane ni tsakanin ɗa da uba sai dai tsakanin bawa da mai gida da ƴaƴan Allah kuke ko ko su waɗanda kuka ce ƴaƴan Allah ne da bai dace a ce Allah ya mallake su ba an gane ko domin ɗa jinsin baba ne kuma mutum ba a cewa ya mallaki kansa ko ba ka nan bane bai yiwa ka zan bawan kanka an gane ko to dan haka Allah ya nuna cewa da shi Uzairu da kuke cewa dan Allah ne da shi Isa dan Allah ne dukkan su Allah ya halicce su ko ba haka ba sannan ku da kuke danganta kanku in mun dauki haƙiƙiyatan kun ce ku ƴaƴan Allah ne ko ko ku masoya Allah ne to dukkan abin da ke cikin sammai da ƙasai mallaka ne ta Allah sannan kuma wa ma bainahuma da abin da ke tsakiyar su da ma abin da baku sani ba duka mallaka Allah ne ba nan an kawo sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su saboda shine muka fi sani amma ai banda sammai da kasai akwai halittu na Allah waɗanda Allah ɗaya san su ko ba haka ba to dan haka dukkan dai abin da ba Allah bane mallaka Allah ne qulillahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahid al-qahhar sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ilayhi al-masir al-amra gaba ɗaya za su koma ga Allah kaf duk sai an an kare hayaga gadda za a yi duniya da mai saƙo da mai wa'azi da mai jin tsoron Allah da mai sallah da mai ciwa-ciwa da mai saƙon Allah cikin ƙasa da mai fita ƙasar etranje da mai yin gida da ɓoye wani wuri da wanda ya iya kalmishe-kalmishe da siyasa da mai zagin mutane ta hanyar ya kamar yana yabon su da mai kulla ba mutane sharri ya dawo ya nuna musu masoyin suna da mi da mi da mi da mi da mi da mi duka za a koma zuwa ga Allah wa ilaihi al-masir malaman balaga sun kace wato taqdimu ma haqquhu ta'khir yufidu al-hasr la ila ghairihi komai sai ya kuma zuwa ga Allah ala ila Allah tasirul umur Allah ya tsare mu da imanin mu Allah ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير يا أهل الكتاب يا كما أبو تالي التافي باجاهل ليكوك با كوبا هكبا dan haka wanda ga cewa wa'azi bai shafi malamai ba yayi kuskure don na ahlal kitabi Allah ya kire su ko ba haka ba Allah ya kire annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda ahsanun nasi khuluqan yafi kowa kyawawan dabi'u wa akmalun nasi ilman yafi kowa sanin irin abin da ya dace a aikata ko ba haka ba sannan kuma wa arqan nas yafi kowa daukaka da daraja amma Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoron Allah amma sai ya zamanto za a wa'azi waɗansu daga cikin mutane waɗanda suka danganta kansu zuwa ga ilmi ko malamai ne ko ba malamai ba ne amma suna yin abin da bai dace ba sai a ce a'a ba za a yi wa'azi ba a hanyar malamai ita kamata a fara da ita a tsarkake gida sannan a je zuwa waje wa'azi bai yi ana kaima waɗansu hari amma kuma ayoyi ba su hawa kan waɗanda suke saɓon Allah ya ahlal kitabi ya kuma abuta littafi qad ja'akum rasuluna haqiqa manzonmu ya zo muku an gane ko manzonmu ya zo muku wane ne manzo shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don saboda ya zo bayan Isa ya zo bayan Musa kuma dama sifofin shi suna cikin littattafansu ko ba haka ba alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurati wal-injil nan yace rasuluna manzonmu wani lokaci kuma sai yace rasulakum manzonku am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qabl ko ba haka ba to anan me yasa Allah yace rasuluna manzo nashi ne wani lokaci rasulakum manzonku ne ku kuka aiko shi a'a manzonku ne saboda an turo shi zuwa gare ku ya muku wa'azi ya fitar da ku daga duffai na kafirci da shirka da sabon Allah zuwa ga haske na imani da da'a da ibada an gane ko dan haka kawai ne zai wasa da hankalinka yubayyinu lakum wanda yake yazo yana bayyana muku to yana bayyana muku mi sai an kai shuru maf'ulun bihi mahzufun to da muje cikin larabci muqaddara shi sai mu koma cikin alkur'ani in akwai muqaddara shi da alkur'anin yafi don akwai wanda shi bai yarda ba da komai sai alkur'ani ko ba haka ba to menene manzon nan yake bayyanawa manzon nan yana bayyana abinda Allah subhanahu wata'ala ya sabkar a gare shi ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim to daga cikin abinda kuma manzo yake bayani da yawa daga cikin abubuwan da ahlul kitabi suka yi sabani akan su ko ba haka ba qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab kaga da yace yubayyinu lakum yana bayyana muku nan ya ce yubayyinu lakum sai ya shiru to menene maf'ulun bihi taqaddama kaseeran mimma kuntum tukhfuna min alkitab abubuwa da dama da kuka sanci kuna sabani su da abin da aka shafi sannan kuma masu yawan nan duka maska wato cikin kashi wato 70 cikin 100 kashi 70 ko 80 dun manzo yayi bayani domin an ce kaseeran mai yawa ba a ce kullahu ba to shin mai yawan nan hamsin ne cikin ɗari ko sittin ko saba'in sai Allah ya nuna mafi yawan abin da suka yi saɓani a kan inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'il akthar alladhi hum fihi yakhtalifun akthar mafi yawa kenan kaga ba dan kadan ba don haka in ka tashi dan neman maf'ulun bihi in baka san shi ba ko da baka rada hadisi ba ya kai dan qur'aniyun mai danganta shi zuwa ga alqur'ani to alqur'anin yayi bayanin maf'ulun bihi mansub wato kaseeran wal muradu bihi akthar kamar yadda zo a cikin suratul naml wannan manzon ya zo ala fatratin minar rusul akan lokacin da annabta ta yanke shine fatra domin kalima ta fatra da larabci tana nuhin yankewa abu ko abu ya zamanto yayi ma'ana ya ragu an gane ko in an ce abu yayi fatra ma'ana ya yanke ko ya ragu bai da karfi ina fata an bince ni shi yasa ake sanya ma gajiya suna al-futur sai a ce al-futur ba al-futur ba da ta'ul da ta'un ne ya kai dan uwa al-futur shine gajiya Allah ya ce ma mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturuna kaga ba sa yankewa kenan manzon nan shi ko ala fatratin min ar-rusul yazo akan yankewa ta annabta ilimi ya kafe babu ilimi mai yawa a cikin al'umma akwai dan sauran baqaya dan saura ilimi wanda su waɗancan sun gade shi daga addinin annabi Ibrahim alaihi salam su kuma Yahudawa da Kiristoci sun ce sun gade shi da annabi Isa kaga nan akwai raddi ingantacce ga dan Qur'aniyun me ya raddin da za a yi ma dan Qur'aniyun su sun ce sallah ana yin ta ne irin yadda annabawa suka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana koyi ne da annabawan da suka bace shi ko ba haka ba suka ce aiko da yazo ana sallah to kuma Allah ya ce ala fatratin min ar-rusul shi ko da yazo babu annabi ko guda to wani annabi ne ya kalla ga yana yi sai ka ba mu shi ko ko ga yahudawa ne annabi ya koyi sallah ko ga kristoci sai ka nuna muna in gare su na coci suke zuwa me yasa mu ga mu zuwa coci ina fata an fahimce ni kuma annabi Isa shi da kanshi ya tabbatar da cewa bai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan ya ce wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di kaga ce baya na zai zo ba su hadu ba to wani annabi na kuma sun kaɗo har ya gadda yake sallah mu kar kace mu aje sahihul bukhari da sahihu muslim da komai da komai to nuna mana shi ko annabin da ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka nuna mana cikin sahih alqur'ani to da haka wannan hayaniya ce wato akwai waɗanda suna son su shahara ba su shahara ba a duniya suka kirkiro irin waɗannan abubuwa ko ba haka ba ko kuma akwai wanda shi yana ganin yana yi ne akan ilmi da gaskiya saboda bai karanci shubuhohin waɗannan mutane ba akwai waɗanda kuma turawa suke ɗaukar nauyin su duk aƙidar da za ta yakar musulunci turawa za su taimaka mata shi yasa da ka bincika sai kaji an ce babban wata aqida mummuna sai kaji an ce tana da babban office dinta a duniya yana Ingila yana America yana New York yana ina yana ina saboda abin da suke so dai a taimaka ma banda duk wanda zai ma banda aiki suna taimaka mishi Allah ya gane da mu ala fatratin min ar-rusul akan yankewa wato lokaci wanda annabta ta yanke babu ilimi an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir ai an taqulu dan kakkuce Allah ta ƙulu kenan don kakkuce ma ja ana min bashirin wala nadhir wato bashirin wala nadhirun wani manzo bai zo mana ba mai bushara da kuma mai gargadi min wagga a cikin nahau sai a ce sila litta'kid asalin yadda magana take an taqulu ma ja ana bashirun wala nadhirun to amma min litufidu ta'kid za a zo da ita dan a nuna maka ƙarfi ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ce wato an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir su ahlul kitabi dan kasu ce manzo mai gargadi bai zo musu bai bayyana musu abinda suka yi sabani ya zo ya bayyana li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina su ma mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi haka don saboda kakkuce mai gargadi ba bai zo muku ba wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin kakkuce ma Allah ai san Yahudawa ka tura musu manzo ba ka turo mana manzo ba kai za a turo manzo da ya zama to hujja ga dukkan mutanen duniya gaba daya ko ba haka ba Allah ya rike alkawari ya turo manzanni don saboda su isar da wannan sako وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله كغنى الناس جمع نعام لله واتو لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما الله شمر ميتون an ta kulu ma ja ana min bashirin wala nabi kaga nan sace faqad ja'akum bashirun wa nadhirun nan fa'ilin ya fito bashirun mai gargadi ya zo wa nadhirun ya zo muku tabbas yayi bayani wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai daga cikin kuma abinda Allah yake da iko akan shi shine ya turo manzo a cikin al'ummar da ya ga dama kuma a lokacin da ya ga dama ko ba haka nan bane Allah yana da ikon yayi haka ina fata an fahimta malaman tafsiri suka yi sabani a nan an zo an ce yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha a can gaba zai zo yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha suka ce nan da aka ce yaghfiru aka gabatar da yaghfiru saboda ana zancen waɗanda suka yi sabo ne ana son su tuba ko ba haka ba amma can wajen wato yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha ana zancen sata ne har an yi mutum haddi to kaga yanzu nan sai an ka gabatar da azaba dan wasariqu wasariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba kaga nan azaba ta fi gabata a gabatar da ita nan ko rahma ce domin mutane ne su yi imani ba ana son su dawo su yi aiki da abinda Allah subhanahu wataala ya umurce su ina fatan kun fahimta faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir wannan aya tana bayani akan waɗansu mutane waɗanda ba malamai suka sabani akan su na farko sune ahlul fatra ahlul fatra mutanen da manzo bai zo musu ba samu mai gargadi ba tunda ko nan yanzu a wannan lokacin sai ka iske wani lokaci akwai mutanen da ana wa'azi amma za ka ka iske wasu mutane arna ne ko ba haka ba arnan nan ko ba su yi sallah ba su sallah ba su san musulunci ba sai su mutu kafin wa'azi ya zo musu me ya hukuncin su malamai sun yi sabani waɗansu malamai suka tace ahlul fatra waɗanda kafirai kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ‘yan wuta ne dukan za shiga wuta, amma in ka kalli alkur'ani ya kawo tawaga guda biyu. Na farko waɗansu ayoyi suna da cewa babu wanda zai shiga wuta sai ga manzo ya zo mishi, ko ba haka ba, domin Allah subhanahu wa ta'ala ce wa makon na mu'azzibina hatta na ba asa rasula, bai yiwa mu azabtar da wani face sai mun tura mishi manzo. To su ko ahalin fatra manzo bai zo musu ba, sannan Allah ya nuna cewa duk wanda zai shiga wuta za a yi tambaya. Kullama ulqiya fiha faujun سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير هذا سنجي تصريحي cewa tabbat manzo ya zo musu to amma in muka lauɗa su ayoyi kuma innal ladina kafaru wa matu wahum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba innal ladina kafaru wadanda na kafirta wa matu wahum kuffar suka mutu suna kafirai kaga bai zancan manzo ba to shin kakare al'amarin su yake malamai sun yi maganganu guda uku daga ciki waɗansu suka ce dukkan mutanen da wa'azi bai zo musu ba da ahlul fatra da waɗanda wa'azi bai kai gare su ba cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴan wuta ne ba a buƙatar sai an kai musu gargaɗi ina fata an fince ni amma sun yi aiki ne da waɗansu nasoshi ba a ka suka faɗi maganar ba hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ibnu Abbas ya ruwaito shi waɗansu mutane wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya biyo zai shuɗe akan waɗansu abubuwa guda biyu sai ya ce yu'azzabani ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin ba kuma wani babban abu ne wanda yasa ake yi musu azaba ba thumma qala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce bala haƙiƙa yadda al'amari yake kana ahaduhuma la yastatiru min bawlihi ɗaya daga cikin su in yayi fitsari bai sutura ma'ana bai barin sai fitsari ya yanke da ya zo ya fal fal fal fal fal sun akwai saura kawai sai ya taso sai ya zaman to kenan bai samun kariya sutura shi fitsari yana zuba dan haka shi yasa duk wanda zai je fitsari kan to ahlul fatra akwai matsala mu ko yanzu mutum da ya tafi fitsari kai tsena shi kai ya kare ke ya yi kare akwai sauran najasa babu shi dai ya zo kawai ya buga alwala ya kamata mutum ya hattara da wannan sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana ah wa kana al-akhar yamshi bin namima dai daga cikin su kuma yana annamimanci yaje nan yace wani yace kaza an gane wato raf'ul khabri li qasd al-ifsad bainan nas ka dauki magana wani ka kaima wani ko wata jama'a zuwa wata ko wata kasa zuwa wata kasa dan ka bata alaka tsakankanin mutane ya samu asali daga annanmu nan mashai'u shine idan tashara idan abu ya yadu idza faha wantashara to annamima kuma yanzu ta zama to da ita suke cin abinci dole sai ka kai ma wani labarin wani sannan ka samu kuma kai abin da kake so ka bata tsakanin da da uba ka bata tsakanin mata da miji ka bata tsakanin almajiri da almajiri ka bata tsakanin malami da malami ka bata tsakanin shugaba da shugaba ka bata tsakanin shugaba da wanda yake kasa gare shi wannan aiki in dai shine aikin da kake ci da shi tir da aiki baka samu aiki ba ka tashi ka je ka nemi aiki in baka da aiki to kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana musu azaba a cikin riwaya aka ce sun da abi jarida sai yasa aka sanya aka kawo mishi wani dan abin nan ganye na dabino abinda waɗansu malamai suka kira ƙibaben dabino ko ko a wata riwaya rasbatin ɗanya ko ba haka ba a wata riwaya bi asibin shi dai ne asib da ainun da sinun da ya'un da ba'un yana nufin wani abin nan wani yanki na ganyen iccen dabino sai manzo Allah sallallahu ko wani guntun dai abin nan iccen dabino sai manzo Allah sallallahu ya karya shi gida biyu ya soka ma wannan ya soka wannan yace la'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaybasa wannan yana yiwa a dauke musu azaba a sauƙaƙa musu matuƙan waɗannan itacen guda biyu su bushe ba to kaga waɗannan mutane ahlul fatra ne kuma an nuna ana yi musu azaba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gansu ba ina fata an fahimce ni waɗansu malamai suka ce a'a sannan kuma suka gaba da cewa uzuri tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukan muna alkawali tun cikin muna cikin cikin mahaifanmu duk wanda zai zo duniya ai ya san da wannan aƙida ta tauhidi ko ko ba haka ba shahidina an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin suka ce kuma wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah kenan sun san da Allah da haka ba su da uzuri shine waɗanda hujjojin da waɗansu malamai suka kawo amma waɗansu malamai suka ce a'a za a yi musu uzuri cewa ahalul fatra dun manzo ya zo musu ba gaskiya bane domin Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafiluna a cikin suratu yasin ko ba haka nan bane sannan kuma da ayoyi da dama litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun sannan kuma Allah bai dace sa mutum wuta ba babu wani abun da an tsakankanin shi wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid wa ma kana rabbuka liyuhlika al qura bi dhulmin wa ahliha muslihun ko zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi dhulmin wa ahliha ghafilun to kaga wadan sun ce kaza wadan sun ce kaza sai malamai suka yi jam'u bainal adilla domin idan ana iya jam'u bainal adilla babu matsala shine cewa ahlul fatra gida biyu suke akwai waɗanda za su shiga wuta akwai inda za su ga aljanna tunda babu wanda zai shiga sai manzo ya zo mishi to amma ibnu kathir yake cewa a cikin tafsirin suratul isra lalle tabbat hadisai sun inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai ingantattu akwai hadisai hasan akwai hadisai inda da'ifai ne to kaga in an hada su sahihi shi ya isa ba ma guda bane kuma suna da dama ga hasan ko ba a sa da'ifi ba waɗannan hadisan sun nuna Allah zai jarrabe waɗannan mutane ranar tashin alkiyama to tunda Allah zai jarrabe su za a fitar da wuta mai zafi ko ba haka nan bane sai Allah ce a shiga wanda duk ya shiga daga nan za ta zan sanyi gare shi sai aljanna kenan Allah ya san cewa wannan da yana duniya manzo ya zo da zai bi shi ina fatan kuna fahimta ta to sai kuma ɗaya daga cikin su shi ko za a ce shiga ko wata jama'ar da sai ce su ba za su shiga ba domin akwai zafi su ko waɗannan su ne waɗanda da manzo zai zo suna a duniya da ba za su bi shi ba haka dujjal zai jarraba mutane shi ce ga aljanna ga wuta ko ba haka nan bane in ka shiga wutar dujjal kai aljanna in ka shiga aljanna dujjal kai ina kai wuta to su wani suka ce a sai yau daga aljanna ai bai dace a ce za a jarraba ranar da ba domin jarraba wato ita lahira ranar sakamako ce ba ranar aiki ba ce a'a ai Allah na da izinin yayi jaraba da tashin alkiya kuma ba haka ba tunda Allah subhanahu wataala yake yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'u za a ce su yi sujada to kaga ai bai dace ce baka fi sujada ba in darul amal ce wanda ko ga hadisai na suna nufin suna bayani an munafiki zai zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yastati ba zai iya yin sujada ba wa ya'udu zahrahu ka sahifa wato abin nan safiha bayan shi za ta dawo kamar abu da yake tsaye tak kamar tire wanda bai lankwasuwa ko ba haka ba shi kenan yayi yana son yin sujada sai ya dawo zuwa gaba ne ya faɗi ya warkaɗe ba zai yin sujada ba dan ni dan can duniya an ce yayi ya ce bai yanzu ko ya ga wuta yana son yi ma Allah wayo shi ko Allah ba a yi masa wayo dan haka yana da kyau wallahi duk mai saba ma Allah shi ka sai ta yin kansa ina fata an fahimce ni to don haka dai wannan shine zance mafi inganci Allah zai jarraba su ranar tashin alkiyama in an ce a'a ra- ranar jarraba ba a jarraba a'a Allah yana da izinin ya jarraba wanda yake so ga hadisai ga aya ta bude wa yuga aula ila sujud fala yastati'un ahlul fatra ko da na zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam na waɗanda wa'azi bai kai gare su ba to su ma za a yi irin su wannan jarrabawa ba a ce tunda su suna baya don mi don Allah ya ce wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balaga ai wa man balagahu alquran mun fahimci wannan da kyau matsaloli ne masu hatsari kuma masu nisa amma dole sai an abin nan bayan waɗannan ahlul fatra waɗanda suka balaga sai auladul mushrikin ƴaƴan mushrikai to su menene hukuncin su ƴaƴan mushrikai waɗanda uwayensu kafirai ne su ma aljanna za su shiga su kaunan mutlaqan ne domin hadisi na ibnu abbas wanda yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Ibn Abbas ya ce, Su'ila Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam an auladil mushrikin wata rana an tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, ‘ya'yan mushrikai menene hukuncinsu, yaya halinsu zai kasance ranar tashin alkiyama? Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙali ya ce, Allahu Allah, iz khalaqahum saboda shi ya halicce su, ko kuma tun lokacin da ya halicce su, a'lamu bima kanu amilina. ya san abin da za su aikata kenan ya yi musu matsayi to ya san abin da za su aikata sharri ko alkhairi kaga wannan hadisi ya zama to mubham ko ba haka nan bane tunda an ce ya san abin da za su aikata kenan ya san wannan in ya girma sabon Allah zai yi wannan in ya girma zai bi Allah ko ba haka ba sai mu ce to kenan har yanzu akwai matsala sai aka ce a'a har yanzu akwai hadisi na Anas radiyallahu an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce auladul mushrikina khadamu ahli aljanna wannan hadisi ingantacce ne Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin silsilatul ahadith sahiha yayi takhrijin sa ya kawo turo su ƴaƴan mushrikai ko ƴaƴan kafirai khadamu ahli aljanna su ne za su yi ma ƴan aljanna hidima don Allah ya ce yatufu alaihim wildanun mukhalladun kenan wildanikin nan za mu fassara shi da waɗannan ina fata an fahimta to dan haka dai yan uwa musulmi wannan ita ce mazhaba akan abin da shafi ahlul fatra a gurguje da kuma abin da ya shafi wato mutanen da suke ƴaƴan ahlul fatra da kuma mutanen da wa'azi bai kai musu ba a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai babu abin da ya bayi Allah sai dai in bai tashi yi ba ko ko in lokacin abu bai yi ba Allah ya ce wa idh qala Musa li qaumihi
وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أنتاشي انتقالي من قصة إلى قصة ومن مقال إلى مقال ومن كلام إلى كلام وإذ قال موسى لقومه كأنبتا ممتاننك كنا أذكر إذ قال موسى لقومه لوكتن دا النبي موسى يتي دا متاننسا يا قومي يا كو متاننا اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله أكنكم كوبا هكبا نن نعمة من الله سبحانه وتعالى أكنسي domin ba ni'ima guda bace Allah yayi akan su ko ba haka nan bane ni'imomin suna da yawa da kana iya dauka at-tafsirul mawdu'i sai ka ce ni'amullahi ala bani isra'ila ni'imomin da Allah ya wa bani isra'ila zaka duba ka dan su ga sunan barjat duk inda tarihin su yazo ko ba haka ba daga cikin ni'imar da Allah ya musu Allah ya tsiratar da su daga makiyin su ko ba haka ba wa id anjaynakum min ali fir'auna yasumunukum su'al azab ko ba haka ba Allah ya kashe makiyin su suna gani wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun an sabkan musu da abinci wa anzalna alaikumul manna wassalwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wama zalamuna walakin kanu anfusahum yuzlimun sannan nan sai faɗi su daga cikin su yace iz ja'ala fikum anbiya domin Allah ya sanya annabawa daga cikin ku ko ba haka ba domin samun annabawa riba ce samun mai wa'azi a cikin al'umma riba ne a cikin fami ku ko garin ku ko karshen ku ko ƙasar ku a samu malami mai wa'azi mai ilimi ko ba annabi ba ai an ci nasara domin za a samu wanda zai fitar da dubban mutane daga cikin musiba ina fata an fahimta amma gida babu makarancin alkur'ani unguwa babu makarantar alkur'ani gari babu makarantar alkur'ani jaha babu makarantar alkur'ani ƙasa babu makarantar alkur'ani ba ce da ƙasa ce ai babban abin da kamata ku yi amfani da shi ba wai wani kaza na gari mm shin cikin gidanmu mutum nawa akwai mahaddacin alkur'ani sati kusan kwana goma da suka wuce na je a garin tawa na halarci wani biki na wata makaranta da aka buɗa wani abokinmu wanda mun yi karatu tare kuma lokacin da nake garin tawa ina tare da su wani lokaci tare da shi muke kwana yara suka haddace alkur'ani aka yi musu biki yaro guda biyar a wannan makaranta daga cikinsu akwai yaron da san kem yake akwai wanda bai shina cikin college biyu a cikin college guda yana yana abin nan saura kuma ba su zuwa lakol kuma suka haddace alkur'ani kai mai cewa yana zuwa lakol ba a haddace alkur'ani ga yaro dan san kem ne ya haddace alkur'ani ka gani biki aka yi musu aka girmama su aka ba su abin nan amma duk abin da za a ba su bai kai abin da Allah ya ba su ba dan qur'ani Allah ya ba su shi ko duk duniya ba mu iya ba da qur'ani ba Allah ba dan kaba mutum jika goma ko jika 20 ko ma menene kudi ana iya bayarwa ko ba ka bane amma qur'ani ba wanda sai baka qur'ani da mutum na iya ba kanshi alqur'ani to in zai ba fara basuwa da kanshi yake farawa sannan ya ne ya ne duk gaba da ya basu amma sai a kai su makaranta a kashe kudin ba za su yi to balle a ce an samu annabawa a cikin ku ya kamata ku gode ba wannan ni'ima ko ba haka ba waja'alakum mulukan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ku kazance mulukan shugabanni akwai wata riwaya da aka yi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Suyuti ya kawo ta a cikin Ad-Durrul Mansur babban littafi na Imam Suyuti na tafsiri wanda ya bi hadisai da kuma asar na sahaba da tabi'in duk inda dai asar yake ya haɗo shi wajen tafsirin alqur'ani mai girma littafi ne ya kai mujalladi 20 shi ake kira ad-durrul mansur to sai ya kawo wata riwaya a cikin wannan littafin nasa yake cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana bani isra'il ko kanu bani isra kanat bani isra'il bani isra'il sun kasance idza kana li ahadihim khadimun in ɗaya daga cikin su yana da khadim wato mutum wanda yake mai masa hidima an gane ko wamra'atun sannan kuma yana da mata idan ya kasance mutum yana da khadim mutum mai masa hidima wa dabbatun kuma yana da dabba wanda yake hawa wa mra'atun yana da mata summiya malikan za a kira shi malik sarki wannan riwaya inji malaman hadisi bata inganta ba an ka ce ruwiya ita ko ruwiya sighatu tamrid ce an ruwaito bai inganta ba dan kaka zo ka fassara ma mutane alqur'ani da wannan riwaya wanda bata inganta ba waja'alakum mulukan Allah ya sanya ku shugabanni ko kal muluki Allah ya ba ku ni'ima irin ni'ima ta masu mulki ko ba haka ba ku ci ku sha ku ji dadi ko ku waja'alakum mulukan ai Allah ya sanya waɗansu daga cikin ku sun zamanto shugabanni ko ba haka nan bane وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء كنا أنسن يوطن سودة جتنكو سنزمنتو شو أغبرنين ني إذن يدى إبعث لنا واتو ملكا نقاتل في سبيل الله واتو قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا دصور وطنا آيوين وآتاكم ألا ياباكو ما لم يؤتي أحدا من العالمين أبن دبيبا وطن سودة جتنكو بايبا تو نان أكوي ساباني من يوا تكن مالمي menene aka ba ahalul kitab wanda ba a bakuwa ba shin da ahalul kitabi da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanne ne yafi su an ce wa atakum ma lam yu'ti ahadan min alalamin Allah ya baku ko wa anni faddaltukum ala alalamin in an ce alamin talikai gaba daya to kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam domin da za a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine shugaban annabawa amma al'ummar sa tana bayan wata al'umma wani annabi yayi Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas to ya za mu yi mu gane malamai suka ce tabbas al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba ko da can akwai am akwai am to me dalilin da zai nuna wannan yafi wannan Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas al'alamina talikai annas mutane don mi Allah ce ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah to su ko ahlul kitabi walau amana ahlul kitabi kaga su musu ima imanin ba kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu musiba ko ba haka ba wa qalu sami'na wa asayna shi ko amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na wani ne yafi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wadansu malamai ne suka ce wa atakum malami uti ahadan min alalamin wato da an kalli yawan annabawa da babu wata al'umma wata samu annabawa masu yawa da an kalli irin abincin da aka sauko musu da babu wata al'umma wanda aka saukar ma irin wannan abinci ba to wannan wa atakum malam yu'ti ahadan min alalamin wannan shi ne maganganu da malamai suka faɗa amma ina ganin lokaci ya ɗan fara matsomuna akwai bayani da ya kamata mu gabatar zuwa ga al'umma kafin mu rufe wannan karatun na farko shi ne abin da muke son mu ce mun ji waɗansu abubuwa da suke son su faru kowane lokaci a cikin ƙasashenmu wallahi tallahi ba yadda za a yi turawa su bar mu mu zauna lafiya ba yadda za a yi a ce ƙarya ta ƙare bisa doron duniya ko gaskiya Allah ya riga ya faɗa sunnatul hayatun ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura sannan Allah yace wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u sannan Allah yace walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum dan haka kakku sa tsammanin akwai ranar da za a zuwa a ce wai an bar turuwa irin waɗannan abubuwa a cikin kasashen mu sannan musuluncin ana son a ɗebe shi da ɗaya ɗaya ɗaya ne wannan abubuwan da kuja ana bayani kullun convention kin nan ita ce ake son ta samu shiga saboda daga lokacin da ƙasashenmu ya kai mace baka da izinin ka sake ta sai an je an kai wurin shari'a ko da yanzu an ce a'a sai wanda ya ga dama mu ba mu suke kallo ba ƴaƴanmu da za su taso nan da zuwa shekaru masu yawa za su zamanto musuluncin su ba ɗaya da mu bane wanda abin da aka inda za a farlanta musu shi to amma yanzu suna tsoron tunda al'umma na rike da addini ba a fito a yi wannan bayani amma kuma kaji ya zo ya ce a'a ai bai da alaka da musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarsu ibnu sina dan zina bai gado to kuma kace bai da alaka da musulunci menene ake nufi da musulunci ko ko kace waɗanda wai suke kokarin su yi bayani irin waɗanda abubuwa suna so su takalo fitina ko wani abu idan aka ce shege za a kai shi kotu yau mutum ya zo ya kai ɗanshi a kotu ya ce ya yarda da shi ɗansa ne in ya mutu a bashi gado mi aka buɗe ma kofa zina in kuna da matanku sun hana muku ku ƙara aure ko ba haka ba kana zaune da mata guda ta hana ma aure amma kana biyar ƴan mata ka yi shege sun kai talatin ka rasa yadda za ka yi da su ko ba su haka ba ne ku ba shaggu gare mu ba mu ba ɗauki shege wani abu ba to ka zo ka ce shege a bashi gado kuma manzo Allah sassa ya ce ba a bashi gado da haka duk wanda ya sa hannu akan wanda ya sa abin da ya sa ba hannu ko da lotar za a kai ma ba a bashi gado in kai ne masa kyauta kai mai kyauta can gare ku ta kare kuma ku daina yin zina kuma matan ku su bar ku ku ƙara aure sannan kuma ka zo ka sayo ƴaƴa a wani wuri kuma ka zo ka ta mutane su daina haihuwa ka gare ni wayon yayi yawa mu ba mu san ba abin da ake nufi ba da haka wannan magana ba magana ce wanda addini ya yarda da ita ba kuma cewa mutum shi zai zuwa yayi ta'arifin abin da an musulunci da ka'idodin shari'a ba mu yarda da wannan ba kai ka je kai karatun ka na abin da ka karanta ka je can kai bayani malamai su za a kira su faɗi menene ake nufi da addini ba mu son wani mutum wanda bai iya sallah ba bai iya wankan janaba ba ya zo ya ce shi zai bayanin musulunci a cikin wajajen mu wallahi tallahi wannan ƙarya ne ta haka ne mutum sai shiru da kamar ya san abu cikin addinin musulunci wallahi ku yi hatara dan haka waɗannan abubuwa ba barin su za a yi ba kuma malamai a ji tsoron Allah bai yi sai in kaga tuwanka zai kubcewa sannan ka zabura ka ce zaka kare musulunci ko da yaushe ku tsaya ku kare musulunci ba sai in ya zama to akwai wata qadiyya ba wanda ta shafi kai biyan bukatarka sannan zaka fito ka ce kai magana wannan kaskanci ne dai daga cikin malamai ana kiransa Abdullahi Sakkakir yace lan yaktafiya atba'u shahawati masu bin shawowin nan waɗanda ke son abi turawa ba wato bai ishe su ba an gane ni ma ya sugul khilafu fihi abinda ya halatta a yi saɓani hatta ya jina hubil ummati ila ma la khilafa fi tahrimihi sai sun ja mu har abinda an haram a ce ba haram bane haka ake so tun yanzu ana cewa kaza akwai khilaf yarinya in tana da 18 akwai khilaf to sai an kai inda za a cewa kaza halatta na a zo a mayar da shi haram kasar Tunis kuna gani malamai suka sa hannu cewa rabon gado ɗa namiji da ƴa mace duk za a raba haka Allah ya ce malaman kasar Tunis yusikum Allah fi auladikum auladikum ƴaƴanku dan shege ba danka bane Allah bai yarda da shi to sai mi ina fata ana fahimta ta Tunis haka aka yi da sannu sannu sai da aka kai shi yanzu a kotu baka da izinin ka ba namiji kaso bi ka mace kaso guda saboda malaman kasar sun sa irin waɗannan abubuwan ana da tarihin su ba nan ne aka fara ba kun ga Saudiya sun shige ta ta hanyar a ba mata dama tuki a ba su kaza kwanaki ta ce to tunda an ba su dama tuka mota a ba su dama tuka ma'aikata a ba su dama tuka ƙasa sannu sannu ne bitadiri ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan dan haka waɗannan abubuwan ba fahimta su abu mai ba kuma in ka ce ɗaurin aure sai an yi shi da turanci dole ko ba haka ba to waɗanda suka ɗaura auren rakin da suka wuce shekara ɗari wanda na mahaifanka suna ciki kaka ya yi ko bai yi ba in bai yi ba sai mu gani a koma a sake wani sabo ina fata an fahimta saboda abubuwan kuma sallar gawa yanzu a koma yanta da turanci duk mutumin da ya zo kotu an kai mai rabon gado irin wancan na kafirci kakwa da ku mai sallah a zo a ɗauki notar kuma ya mai sallah ko wani ya mai sallah ya rubuta fatiha en français ya rubuta au nom d'Allah le plus miséricordieux shi mai sallah gawa akai ai ya zama to muna zamani muna ɗauka addini kamar wasa in ba mu zama to mu rike addini ba menene za mu samu ci gaba wallahi tallahi kadafi shekara sai arba'in yana mulki yana jin daɗi ya zo ya ɗauki kuɗi ya zuba ba sarkuzi ya ce yana son a yi mishi mi a yi kuɗin zaɓe wa ya kashe shi Sarkozy walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da ya rike Allah shekara 40 bai samu matsala ba amma da ya zuba masa Sarkozy kuɗin yakin zabe shi ya sai takobin da za a kashe shi da shi don haka waɗannan turawa in kuna bin Allah ku bi Allah in turawa za ku bi ku bi su ɗaya daga cikin malamai Mustafa Dr. Mustafa Sibai ya rubuta wani littafi haka za allamatin haya abinda rayuwa ta sanar da ni yake cewa da Allah yace wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yace ma ra'aytu tarihan sana'athu ash-shahawatu wal ladzatu ban taba ganin wato tarihi abin a zo a gani ba cikin al'umma na tarihi wanda ma'abuta shawa da yan bin jin daɗi da hayagaga da hayaniya su suka yi shi yace walakin sai dai du'atu shahawat masu kiran mutane zuwa ga shawa konser shan giya fima turawa kilcir waye wal malazzat aje aji dadi picnic a kiyin azumi waɗannan mutanen indana a cikin ƙasashenmu yazumuna annahum yasna'una tarihan alhadith suna cewa su ne suke kai ƙasashenmu gaba da fima ƙasarmu za ta ci gaba da picnic ƙasarmu za ta ci gaba da a gayyato rai su zo su yi mana komedi za mu ci gaba da concert za a ci gaba da shan giya za a ci gaba da kallon kwallo za a ci gaba da feyoton za mu ci gaba waɗannan fasikan sun lalace ko turai ba su amfanin komai to kuma wai waɗanda ke bin su suna suke cewa wai za su gina mana wani abu a cikin ƙasashenmu da ci gaba Dr. Mustapha Siba ya ce, fahalhum jahiluna, shin su jahilai ne suna ganin cewa cikin sabon Allah za a ci gaba, an muta'amiruna, koko sun haɗa kai da turawa ne, an jama'u bainal jahili wa ta'amud, koko sun haɗa ne tsakanin jahilci da kuma kisisiniya da shirya da kitsa ma ƙasashe sharri. To don haka ‘yan uwa musulmi, mu abin da muke so, zancen cewa bai da alaƙa da musulunci wannan ba magana addinin musulunci ba ce. Ko tuna da aka kawo duk abin da ya saba ma musulunci, to musulunci ya nuna cewa wannan abin haramun ne. kuma duk musulmin da ya ɗauki ɗansa ya je ya ɗauki ɗan shege ya kai tunda mu mun gano su suna da ƴaƴa na ɓoye kenan yanzu za su je kotu saboda suna son su bar musu kuɗi ku kuma matansu ku da kuka hana su aure mutum da mata ɗaya yana da kuɗi sun kai biliyan ko miliyar biyu ko uku ko huɗu shi yasa sai gidaje yake zuwa yana yin zina kenan ko ki bar shi ya kawo na halal ko ki bari ya yi shaggu kuma bayan ya samu shaggu ko sheguna ko shaggi ya sai wajen notar baki da labari a yi musu takarda kuma a zo a wasu shi dukiya wallahi ki bari abi Allah ya yi miki sauki abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe in Allah ya kai mu na irin wannan lokaci za mu zo mu ci gaba da karatu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh